الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato taujih na ilmul qira'at ko kuma ilmul qira'at almutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya wanda kuma wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na wato 41 wanda mun kai karshen suratul ma'ida a darasi na 40 wannan kuma darasi zamu tashi a suratu al'an'am muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ya sa mu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da akwai tawjihul qira'a cikin ta za mu fara ne daga aya wato ta sha hudu kenan bari mu fara da ita wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul a ghayra Allah attakhidhu waliyan kace yanzu wani Allah zan riƙa matsayin waliyi majibincin lamari shi kuma Allah nan shine fatiris samawati wal ard an gane ko da wato da waliyan na da sai ce fatiris samawati wal ard kenan sifa ne na ghayra Allah yanzu wani Allah Allah din nan don shi waliyin ba shine fatir samawati ba Allah shine fatir samawati wal ard Allah shine kage halittar samai da kasai fatara yafturu kenan wa huwa yut'imu Allah shi yake ciyarwa ko yake arzitawa wala yut'amu kuma babu wanda yake arzita Allah ko yake ba Allah abinci don Allah bai bukata abinci da cewa mai arzita Allah mun gane ko akwai qira'a shazza wa huwa yut'imu wala yat'amu Allah bai cin abinci sai zaman to can waccan ta nuna yi ta'amu ba a arzikta shi umumi kenan wala ya ta'amu ta nuna kuma Allah bai cin abinci to qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace an umurce ni in zaman to farkon wanda ya musulunta ko ba ka dan bari can karshen an'ama yace kuma ya faɗi wannan dan ya ce qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kaga ya zartar da abin da aka umurce shi amma dan awwaliya ce muqayyada ba mutlaqa ba awwalu man aslama min ummati ko ko awwalu man aslama fi zamani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine farkon musulmi ba duk annabawa sun zo da addinin musulunci ko ba karan bane mun sha mai ta wannan mas'ala annabi nuhu musulmina can cikin suratu yunus ya ce wa ana min wato abin da wa umirtu an akuna min almuslimina annabi ibrahim muslimina kuma ya gabaci manzon Allah ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima annabi yaqub da ƴaƴansa dukkan su musulmi musulunci sun kai an gane ko qul amanna billahi an gane ko a qulu amanna billahi a bakara ali imran kuma qul amanna billahi wama unzila ilaina a cikin bakara wama unzila alaina a cikin ali imran وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أتكن آل إمران وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كاجي دكان su musulunci sun kai da sauran ayoyi mun gane ko yawwa sai Allah ya ce to wala takunanna minal mushrikin kakka kasance cikin mushrikai qul inni akhafu in asaitu rabbi kace ni ina jin tsoron ubangiji na in ni saba ma ubangiji na an gane ko asalin akhafu akhwafuna daga khafa ya khafu almasdar alkhawf kina asalin shi khawifa ya khwafu fa'ila yaf'alu ina jin tsoro in ni saba ma ubangiji na azaba yawmin azim azaba ta ini mai girma shine irin da tashin alkiyama Allah kai mu tsali da ita sai yace to anan man yusraf anhu yawma idin faqad rahimah an gane ko yusraf shine wato imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi da imamu wato yaqub al-basri da kuma imam shu'ba an gane ko rawi ne na asim sun karanta man yasrif anhu an gane ko kenan sai zaman to nan man yasrif anhu domin yana kuma zuwa ga Allah wanda Allah ya juyar da shi daga azaba man yasrif anhu yawma idin kenan man yasrifuhu Allah yawma idin anil azabi amma inda aka ce man yusraf anhu a qira'a ta sauran wanda ba mu kawo su ba an gane ko wanda an ka juyar da shi ba a kawo fa'ilin ba ban sani ko muna fahimta ba faqad rahima to dan nan Allah mai rahama in ka ce wanda an ka juyar Allah ya mishi rahama daga azaba in ka ce wanda Allah ya juyar da shi kinan mi Allah ya yi masa rahama duk dai fa'ilin ya bayyana ne a qira'ata man yasrif ban sani ko mun fahimta ba idan mun ka zo cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an na kursi na malika abdallah da sun ka zo wajen taujihi a shafi na 109 sun ka ce ita ƙira'a man yasrif wadda ita ce ƙira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da yaqub da shu'ba bi fathil ya'i kina an yi isnadin fi'ilin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko to dama kuma sunan Allah ya zo qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim an gane ko sannan kuma sun ka ce wannan wato kina ana kiran shi as-siyaqu السابق sannan kuma an samu siyaqul lahiq siyaqul lahiq shine faqad rahima bai ce faqad ruhima ba kaga sai nuna Allah ya masa rahama kina wannan qira'a ta samu taujihi da alqur'ani kina alakar su waccan ta ce an wanda anka juyar da shi ai ba faɗi wanda ya juyar ba amma da tace Allah ya juyar ta nuna ga fa'ilin kina alaka bainahuma bainal mujmal wal mubin domin yusraf mujmal ne a dunkule yake mun gane ko wanga ko yasrif ay yasrifu Allah kenan ya zama to wato an bayyana wanda ya aikata wannan aiki shine Allah subhanahu wata'ala mun ji wannan da kyau to sai mu je yanzu aya ta gaba aya ta gaba wanda zamu yi taujihin qira'ata a cikin ta ita ce aya ta 22 a cikin suratu al-an'am Allah ce wa yawma nahsuruhum jami'an ranar da zamu taro su gaba daya al-ramma wa yawma nahsuruhum bai ce wa nahsuruhunna ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas za a tado maza za a daru mata wana Allah ya ce wato mi wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sai Allah subhanahu wata'ala ce thumma naqulu lil ladina ashraku za mu ce ga waɗanda suka yi shirka an gane ko aina shurakaukum alladhina kuntum tas'umun ina abokanan tarayyar ku wanda kuka hada su da Allah kun ka ce za su yi muku ceto wallazi na takhadu min dunihi awliya amana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa nan tambayar da an kai musu ba dan Allah bai sani ba a'a tambaya ce dan saboda akum yatar da su dan Allah ya san waɗannan abubuwan ba za su taimake su ba mun sani kun fahimta ba anan kuma Imam Yaqub Al-Hadrami Al-Basri ya karanta wa yawma yahshuruhum ranar da Allah zai tado su an gane ko thumma yaqulu lil ladina ashraku sannan Allah zai ce ba sani ko mun fahimta ba ya shuruhum Allah zai taro su thumma yaqulu sannan Allah zai ce in ka diba wannan qira'a tana da siyaki wanda ya zo wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban to ala Allah suna Allah ne wa yawma yahshuruhum thumma yaqulu amma kira sun ce thumma naqulu ala al-iltifat kidan ta juyar ta juyar akwai iltifati a cikin ta to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma lam takun ko sun mana ƙuru an nuna Allah zai makafirai magana kuma can an nuna wala yi kalli muhimmullahu yau malkiyama ko ba karan bane sai malamai suka yi magana biyu suka ce kenan farkon da za a tayar da su Allah ba zai musu magana ba wala yi kalli muhimmullahu yau malkiyama wala yi zakihim wala mu azabun alim a bakara wala yi kalli muhimmullahu wala yanzuru ilaihim yau malkiyama an gane ko wala yi zakihim wala mu azabun alim a cikin suratu ali imran kai hattara cikin ali imran akwai wala yanzuru sai ka kara shi sannan ka isa wala yuzakkihi mun gane ko kuma yawmal qiyama tare da wala yanzuru yake ali imran amma wala yukallimuhum Allah yawmal qiyama yawmal qiyama tana tare da wala yukallimuhum Allah a cikin bakara ana ramu mai hadda alqur'ani ko kuma a ce a'a Allah ba zai musu magana magana ta rahama ba shine ake nufi wala yukallimuhum Allah to sai Allah subhanahu wataala ce summa lam takun fitnatuhum sannan su ba ta kasance ba imamu hamza da imamu kisa'i da imamu yaqub sun karanta sun lam yakun ba ta kasance ba saboda ita fitina mu'annas ne lafzi ghairu haqiqi kina ana ita thumma lam yakun fitnatuhum yakun fitnatuhum thumma lam takun fitnatuhum mun gane ko kamar da yace ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun kaga sai kawo ta'un saboda mu'annas ne lafzi amma cikin bakar sai ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbih bai ce faman ja'atuhu maw'izatun min rabbih ba eh a alqur'anance thumma lam lam yakun fitnatuhum an gane ko mun ka ce waɗanda sun ka karanta da ya'un su ne hamza da kisa'i da yaqub sun malam yakun an gane ko fitnatuhum sauran sun karanta sun malam takun to shi ko kalima ta fitna an gane ko imamu ibnu kasir al-makki da imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu hafs rawi na asim al-kufi sun karanta sun malam takun fitnatuhum kenan fitinar su bata kasance ba sauran sun karanta sun balam takun fitnatahum to in kace fitnatuhum kana ta zaman tomi tamma ba ta bukatar khabar kenan sun balam tahdus fitnatuhum ko lam taqa fitnatuhum ko ko lam tujad fitnatuhum in ka dauke ta da sun karanta fitnatahum an gane ko ta zan mi ta zan khabar ba sai ko mun fahimta ba to in kuma ta zamanto khabaru kana to ina a in ta zama to ismu kana ne in ka karanta fitnat thumma lam takun fitnatahum ta zan khabaru kana to ina ismu kana tunda ana da bukatar shi ko ko ba da bukatar shi ana da bukatar shi to yanzu ya zamu yi da da shi an gane ko yawwa kenan thumma lam takun fitnatuhum ke sun malam takun fitnatahum yawwa sun malam takun fitnatahum sun malam ya kuni sha'anu fitnatahum illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushriki yadda al'amarin zai kasance ko lam ya kuni al'amur kenan fitnatahum illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina sai su ce wallahi Allah mu ba mu yi shirka ba da ba Allah ya haɗi yau mai ba'athuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama ya halifu na lakum ya hasabuna ala annahum ala shay in ka saba da rantsuwar ƙarya tun da duniya in baka tuba ba lahira ma sai kai ma Allah ƙarya hadda Allah da ba a yi ma ƙarya Allah kai buna tsari wallahi rabbina ma kunna mushrikina ko ba ka nan bane Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta wallahi rabbana ma kunna mushrikina to waɗanda sun karanta wallahi rabbina sai zamanto Allah wallahi qasamna rabbina sai zamanto matsayin badali na Allahu ko ba ka nan bane tunda wallahi an yi masa kasra waɗanda kuma sun karanta wallahi rabbana hamza da kisa'i da khalaf kina asalin shi wallahi ya rabbana ma kunna mushrikina sun rance da Allah ubangijin su ba su yi shirka ba to kaga nan ƙarya ta sun kai to kuma Allah ya ce wala yaktumuna Allah haditha ba su iya boye ma Allah magana kuma gashi sun boye sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina ya za a yi da wannan malamai sun tattauna akan wannan sun ka ce daga farko za su ɓoye in sun ɓoye yau mata shaɗu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya amaru kuma karamba sun ka ce wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina to tunda an yi shaida akan su babu wurin ɓoyuwa sun so su ɓoye sun ɓoye daga farko amma daga baya aka shaida gare su to dan wala yaktumuna Allah hadisa daga baya ba za su iya ɓoye ma Allah ba haka malamai sun kai taujihin wato wannan wuri insha Allah ta'ala والله تعالى أعلم to kenan waɗannan ƙira'o'in kowace za ka iske tana da abin da yake taujihinta galibi ƙira'a akwai abin da za ka samu ko a yi taujihinta da lura ko da amida alkur'ani kaga wannan ƙira'a wallahi rabbina makon na mushriki ne ƙira'a ta hamza da kisa'i da khalaf rabbana sun ka ce to siyaƙi yana za a yi taujihin ta ita ta rabbana kinnan wadda an kai mara'un fatha saboda kafinta akwai siyaqus sabiq kenan inda Allah ya magana da su yace aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun nan kenan Allah yana magana ne da su kai tsaye an gane ko aina aina magana da su aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun kaga suna iya cewa wallahi ya rabbana ma kunna mushrikina an gane ko tunda Allah yana magana da su kenan ne da'i yana yiwa mun gane ko ita ko waccan wallahi rabbina rabbina sai zamanto badali na bani da'u bani mun gane wannan ko ayar da zamu je akan ta ta gaba aya ce ta 27 a cikin suratu al-an'am inda Allah ya ce walau tara da dai ka gani izuqifu 'alan nari lokacin da an ka tsayar da su akan wuta gaban wuta kenan sun zo dab da wuta mun gane ko an shahe jawabu law ay law tara izuqifu 'alan nari ra'aita amran 'aziman ko ko tuqaddiru al-munasib wato wa hudifa جواب لو لكي تذهب النفس كل مذهب to fa qalu sai sun kace ya laitana kafirai sun kace kai mu mun gane ko sun kace nuraddu da dai za a za a mayar da mu an gane ko wala nukazziba bi ayati rabbina sun kace kenan ba za su karyatar da ayoyin Allah ba an gane ko wannan wato wa nakuna minal mu'minin mu kasance daga cikin muminai sai da manto kenan nan fi'ili guda biyu an yi musu mi an yi musu fatha imamu hafs da imamu hamza al-kufi da imamu yaqub al-basri su sun al-basri al-hadrami su sun karanta wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minina to kenan sai da manto wala nukadhiba ana kiran shi a larabci jawabu tamanni an gane ko tun da ya laita na tamanni ne to jawabin shi sai zama yana da nasra kamar yadda ya zo a cikin wato suratu abin nan lau anna li karratan fa akuna min al muhsinin a cikin suratu zumar ko kaga lau anna li karratan tamannina fa akuna sai zama to ya zo da nasba kenan jawabu tamanni yana zuwa da nasba an gane ko yawwa to shi nan sai da mutuwar ga kira'a a hakan haka take tafiya to idan muka duba cikin ƙura'a kuma akwai wato waɗanda sun ka karanta imamu ibn amir ya karanta wala nukazzibu bi ayati rabbina an gane ko kenan na farko yayi ma dommi domma sai ya karanta wa nakuna minal mu'minina sai ya zamanto kenan in ya zamanto wala nukazzibu ya karanta kenan yayi masa mi yayi masa rafa to anan dole sai an nemi matakin da za a doka wajen taujihin shi taujihin shi kenan in an kai ma fi'ili rafa an ka ce wala nukazzibu sai sun ka ce to kenan atafina ala wato tara kenan tara tunda tara fi'ili ne mai raf'a walau tara da ka gani an gane ko ko ya zamanto kenan sai ya zamanto yadda za a takdirin shi laita laitana nuraddu da dai za a maido mu kenan sai ya zamanto wa nuwaffaqu litasdiqi a datar da mu da mi gaskatawa wal iman da imani mun gane ko to cewa atafi ne akan tara yayi nisa sai dai malamai sun kace a'a in an yi raf'a za a cewa alwawu lil hali kenan walau tara idh wuqifu ala an-nar fa qalu ya aitana nuraddu an gane ko kenan sai dai zama to atafi ne akan nuraddu ya an kace nuraddu sai a ce wala nukazzibu ba atafi akan tara ba an gane ko kenan nuraddu da za a mayar da mu wala nukazzibu ba za mu karyata ba idan zama to atafi na akan mi akan nuraddu waɗansu malamai sun kace a'a alwawu lil hali kenan ya faqalu ya laitana nuraddu wal halu la nukadhibu bi ayati rabbina an gane ko ibnu amir ya karanta wannan wala nukadhibu sai karanta wa nakuna minal mu'minina mun gane ko to in ya karanta wa nakuna minal mu'minina sai zai tozi jawabu tamannina kamar yadda mun kace law anna li karratan fa akuna minal muhsinin to su ko sauran ƙurra waɗanda ba mu kawo ba sun karanta wala nukazzibu an gane ko wala abin nan wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minina to sai zaman to nan wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minina atafina akan nuraddu an gane ko ko kuma a'a ba atafi na akan shi ba sai ta zama to alwawu wal hali kenan wal halu la nukadhibu bi ayati rabbina wal halu nakunu min al mu'minina ko ku ka dauke shi a matsayin mudari'i wanda an shafe khabarkin shi an gane ko yawwa kenan walau walau tara idh uqifu ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa nahnu la nukadhibu bi ayati rabbina wa nahnu nakunu min al mu'minina ba sani ko mun fahimta ba yawwa kenan sai ya zama to kana iya kaddara wannan to ita ko jumla ta hali an gane ko wal jumlatu halun min marfu'in nuraddu tunda nuraddu za a mayar da mu sai ya zama to kenan nuraddu ghayra mukazzibina a mayar da mu ba ma mu kasance ba masu karyatawa ba wa ka'inina minal mu'minina za su kasance daga cikin mu'minai shine wato jumlatul hali abin da take karantarwa kenan sai ya zama to shi gurin da suka yi a mayar da su ba wai kawai a mayar da su duniya ba suna fatan su zamanto sun cika waɗannan abubuwa guda biyu to yawwa kenan mun samu kira'a masu raf'u guda biyu mun samu kira'a masu raf'u guda biyu sannan kuma mun samu nasba guda biyu sannan mun samu mai raf'an na farko ta ibnu amir ta yi nasban na biyu waɗanda su ne kira'o'i mutawatire amma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi shi ya kawo akwai kira'a shadda na farko an yi masa nasba na biyu an yi masa raf'a kidan walau tara idh qifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu an gane ko sai sun ka karanta wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakunu wa nakunu minal mu'minina qira'a ce shazza to alhali da duk inda tattai ta kai ta kawo shine ko ya zamanto in an hankalta ma wala nukadhiba kenan asalin shi wa alla nukadhiba ni an shafi an wa an nakuna minal mu'minina sai zamanto jawabu tamanni ne mun gane ko ko kuma wala nukazzibu bi ayati rabbina bayan sun yi tamanni sai suna bada labari wa nahnu la nukazzibu bi ayati rabbina ko ko halin da muke in mun koma ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba kenan ko zamanto halin su ne sun ka bayyana in an yi raf'a ko ya zamanto a'a labari suke bayarwa wa nahnu la nukazzibu bi ayati rabbina ina fata mun fice ni in kuma an ce wala nukazziba wa nakuna jawabi ne na tamanni ga burin su in burin su ya cika ga abin da za su yi to amma duk waɗannan abubuwan da sun ka faɗa an gane ko mai son taujihin waɗannan qira'at ya riba cin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr da ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun da tawjih al-qira'at al-ashr bil Qur'an ba sun hada waɗannan abubuwa ba to duk ƙarya ta sun kai zuke ta mallin injimalan Bahaushe Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abinda sun kasance suna boyewa shine ya bayyana gare su malamai sun yi maganganu da dama wasu sun kace kenan kafircin su da sun kace suna boyewa shine ya bayyana ko nadama su ce wanda sun kasance suna boyewa ta bayyana ko ko shirkar da sun kai an gane ko sun san cewa ba ta da kyau amma sun ka doge waɗansu daga cinsu to sai ya bayyana asara su ta bayyana gare su almuhimmu dai ma ismul mawsul ce tufidul umum kuma tana nufin ijmal kana iya fassarawa da abubuwa daban-daban ya zaman to duk abubuwan da sun ka boye sun bayyana mi Allah ya ce walau ruddu da za a dawo da su duniya la'adu limanuhum anhu da za su koma akan abin da suke wa innahum lakadibun Allah ce tabbas su makaryata ne ban sani ko mun fahimta ba to madalla to ayar da za mu ƙara za mu tashi akan ta kuma ta gaba za mu je aya ne ta talatin da biyu a cikin wato suratu abin nan suratul an'am inda Allah subhanahu wata'ala ce wa mal hayatud duniya muna ji ko ita rayuwar duniya ba komi bace illa la'ibun wa lahawun face la'ibun wasa wa lahawun da shagala intabe za mu fara da har da ƙur'ani malaman har da ƙur'ani sun kaci duk cikin alƙur'ani kaf in ka ga la'ibun da lahawun to lahawu ya gabaci la'ibu a wuri biyu ne na farko a cikin suratul a'raf alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya na biyu cikin ankabut wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahwan wa la'ib wa inna ad-dara al-akhiratu lahiya alhayawan kuma ka dibi balaga mi yassa cikin araf da an kabuta an gabatar da lahu akan la'ib an gane ko sauran wurare kuma duk an gabatar da la'ibu akan lahu to shi lahu shagala ne aiki ne galibi na manyan mutane la'ibun kuma wasa galibi aiki ne na yara mun gane ko kenan can an hankalta ma abin da ya karhi wajen yara nan ko an hankalta ma abin da ya yawa wajen mutanen da suke abin nan duk da yake masu hankalin ma suna zan wato yin wasa na fata an fahimce ni ta'ub ko kuma alwawu abin nan alwawu la tufidu tartib to abu na biyu balaga Allah ya ce ita rayuwar duniya ba kun bace illa la'ibun wala hawl ko ba karan bane sai wasa sai mi sai shagala to wanga alaran ma ma da illa tufidul hasr an sha makanci rayuwar duniya banda wadanga abubuwa guda biyu ba komi bace kenan ba a samu mi karin wani abu to wanga hasr idafi ne la haqiqi ya an ce idafi ana iya ƙara wani abu dan can cikin suratu alhadid ya ƙara yace i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun kaji su kuma sai ƙara da zinatun kina hasr gairu haqiqi kusan rayuwar duniya la'ibun wasa ce an ka ce yara kenan wa lahawun da shagala galibi wasa tana wajen yara shagala tana wajen manya wa zinatun da ƙawa an ka ce shi ko wannan galibi yana wajen mata wa tafakhurun bainakum da alfahari tsakankaninku an gane ko to wannan kuma an ka ce galibi yana ga masu mulki wa takafurun fil amwali wal aulad da kuma kokarin yawan tara ƴaƴa da mi da dukiya an ka ce wannan yana wajen masu kuɗi mun gane ko to dan haka dai kowa ya dauki nashi rabu amma dai wani lokacin har da kawan maza kana ganin wani shi na son shi sa hauren makka dan shi ma a ce ya daidaita mun gane ko to rayuwar duniya dai galibi ba komai bace illa wasa da shagala in ba kai anniya ba sai ka ji an ce lokaci ya kuri lokaci ya kuri a duniya lokaci bai kuri ba ba ka gane lokaci ya kuri sai ka ji an ce to jama'a ai mai addu'a a waci kana cikin kabari to lokacin da ka sani lokaci ya kuri Allah ya samu cika da imani sai Allah subhanahu wata'ala ya ce waladdarul akhiratu khairul lil ladina yattaquna ko ba haka nan bane yawa waladdarul akhiratu ibnu amir anan shi ya karanta waladarul akhirati an gane ko waladarul akhirati khairul lil ladina yattaquna ibnu amir shi kadai karanta a haka amma sauran qur'a sun karanta waladarul akhiratu to kowace qira'a daga cikin qira'o'i sai malamai sun ce ana isa mishi nadir ibnu amir akwai wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw a can cikin suratu mi suratu yusuf an gane ko wala darul akhirati an yi idafar dar zuwa ga akhira ita ko qira'a ta jamhur a cikin suratul a'raf Allah ce wadarul akhiratu babu lamun lamun ababu sai sun karanta wadarul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala taqilun wal ladina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salah inna la nudhi'u ajra al muslihin can lamun ɗaya ne ababu amma an ce addaru al'akhiratu kuma duk ƙura sun yi ittifaki akan wannan mun gane ko to abinda za mu ƙara a nan in an ce wala darul akhirati shi akhiratu sifa ce ta daru to ana iya idafa kenan sifa ila mausufiha kamar yadda ake idafatul mausufu ila sifa duk akwai shi a larabci mun gane ko to kuma da an kace ad-daru al-akhiratu gidan dai shine na karshe kuma an kace wata darul akhirati gida ta karshe to sai ilimin balaga biyassa anan qira'a ta jamhur an kace wala darul akhiratu amma a cikin arab sai an kace wad-darul akhiratu ba a kawo lamun ta'kidi ba can kuma cikin suratu yusuf an ka ce wala darul akhirati a ƙara lamun ka ba cikin at-ta'birul qur'ani ya kawo bayani amma abinda zamu ce a gurguje nan da an ka ce wala darul akhiratu ana bayanin kiyama da tunda an ka ce wa yawma nahsuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين duk zancen kiyama akai unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun daga nan an ka zancen su a duniya wa minhum man yastami'u man yastami'u ilayk ha an ka zo walau tara idh qifu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun kuma karan bane an ka zo an ka faɗi magana su wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya cikin jafiya wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya sun ka ce to in cikin lamasatun bayaniya na ustazu dr fadil samar ra'i lamasatun bayaniya karatuka ne da ya gidan rediyo sai ce to in ta hima karhi saboda can cikin jafiya babu zancen kiyama da ƙarhi da yawa irin yadda akwai cikin an'am shi sa an kace in cikin an'am an gane ko can kuma an kace ma hiya illa hayatu na duniya saboda magana kan kiyama can ba ta da yawa irin yadda take da yawa nan a cikin suratu al-an'am to ha an ka zo qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i llahi duk zan can kiyama na an kace wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim to kaga da an kace wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu shi yasa an kai ta'kidi an kace wala darul akhiratu can cikin suratu yusuf ita ku duk da kishi fadul samun ra'i bai kawo wannan ba da an kace wala darul akhirati ai shi ma akwai ta'kidi tunda lamun ta shigo sai an kace an yi zancen kiyama wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun afata'minu afa'aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adabillahi aw ta'tiyahum as-sa'a amma can cikin suratu al'araf ba zancen kiyama ake yi ba shi yasa ba a kawo lamun ba don an ce fa khalafa min ba'di mukhalifun wa rasul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in yati ma'radun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala allahi illa al-haqqa wa darasu ma fi wa ad-darul akhiratu khairul ladina yattaqun kaga ni ba zancen kiyama ake yi ba ana zancen wato suna jujjuyawa ne kuma lahira ita tahi don haka malami ya tsaya ma gaskiya ya bi Allah da ikhlasi da tauhidi da bin sunna ya yi maka duk wani kame kame babu wanda zai iya baka arziki in ba Allah ba ko an baka kuɗin tana yiwa Allah ba zai baka lahiyar da zaka cin su ba ko an baka kuɗin ajanawa sai an baka Allah ya kashe ka wasu su ci kuɗin an gane ko kuma ko an baka kuɗin daɗin duniya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya tsare mu na imanin mu da mutuncin mu duniya da lahira to sai Allah ya ce afala taqilun shin yanzu ba ku hankalta ina fata an fahimce ni imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zammi almadani yani da ibnu amir ad-dimashqi da hafs an gane ko wanda rawi ne na asim da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta afala ta'qiluna sauran kuma sun karanta afala ya'qiluna kenan ta'qiluna bil khitab shi ko ya'qiluna bil ghaibi sun kace to ita qira'a da ta karanta afala ya'qiluna an yi mata taujihi da siyaki domin abin da ya zo gabaninta waladdarul akhiratu khairul lillazina yattaquna kaga allazina gaibi na waɗanda ba su nan na aka yi magana su sai an kace afala ya aqiluna shin ba sa hankalta ita ko waccan afala ta aqiluna sai ayi taujihin ta da mi sai ayi taujihin ta da ilmul balaga an yi iltifati saboda bayan an ce waladdarul akhiratu khairul lillazina yattaquna sai an kace yanzu afala ta aqiluna kamar an dawo ana magana da su kai tsaye ko qul lahum afala ta'qiluna ban so ka ga musu shin ba ku hankalta ne to aya ta gaba wato abin nan wadda za mu tashi a kanta ko za mu ci gaba ita ce aya ta 33 inda Allah ce qad na'lamu ko tabbat intabe fi'li mudari in yazo tare da qad sun kace yufidu taqlid yana nuna mi yana nuna abin ba tabbas bane an gane ko yana nuna abin ba mi ba ba tabbas bane amma in ya zo cikin haƙƙin Allah yana nufin tabbas da yace qad na'lamu ba ana nufin Allah yana shakka ba tabbas Allah ya sani qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwaza tabbat Allah ya sani qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum tabbat Allah ya sani amma in kace qad yumkin tana yiwa yufidu at-taqlid a wajen dan adam to qad na'lamu Allah ce tabbat mun sani innahu yadda sha'ani yake la yahzunuka alladhi yaquluna abinda suke faɗa yana bakanta maka rai fi'li mudari'i ne yufidu tajaddudu wat takrar imam nafi' an gane ko ya karanta la yuhzinuka alladhi yaquluna kenan mun san abinda suke faɗa yana bakanta maka da rai ina fata an fahimce ni yuhzinu kenan daga ahzana yuhzinuni shi ko yahzunu daga hazana yahzunu kenan nan zu sun yi tarayya da fi'li sulasi da mi da ruba'i sai Allah ce fa innahum la yukadhibunaka to su ba kai suke ƙaryatawa ba an gane ko imamu nafi' an gane ko da imamu al-kisa'i sun karanta fa innahum la yukdhibunaka to menene bambancin la yukadhibunaka da la yukdhibunaka in an ce kadzabahu ya ƙaryatar da shi akzabahu ya danganta shi zuwa ga ƙarya kamar yadda can cikin suratul ali imran mun ka ce wa makani nabiyyin an yughal wasu malamai sun kace sulasi ne sun kace ruba'i ne daga aghalla aina sabahu ila al-ghurur kiran nan fa innahum la yukadhibunaka ba kai suke karyatawa ba a hakika ko ba haka ba ko ko fa innahum la yukdhibunaka ba su danganta ka zuwa ga ƙarya don sun kai san kai mai gaskiya ne kafin ai maka wahayi aminu suke ce maka hasara ta tassa sun kace maka yanzu makaryaci wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab sai Allah ya ce walakin na zalimi na bi ayatin lahi ya shaharun sai da su azzalumai da ayoyin Allah ne suke jayayya shi yasa duk mai jayayya da malami na Allah ko yake jayayya da bawan Allah na gari ko ba malami ba mutum mai gaskiya to ba da shi yake yi ba da wa yake yi da Allah duk mai jayayya da wani wata ni'ima da Allah ya ba wani da wa yake yi da Allah don shi mutum ba shi ba kai ne ba shi yasa kafirai suke hasadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe kun ba ta yi kyau ba Allah kai mun saki to to yanzu za mu zo aya ta talatin da shidda duk da yake ita dole sai an hada da ayoyin da suke gabanta sai Allah subhanahu wata'ala ce wala qad kuzzibat rusulun min qablik an karyatar da manzanni gabaninka kenan ba gare ka faro ba balle gare ka karau fa sabaru ala ma kuzzibu suka yi hakuri akan karyata su da akai wa uzu an cutar da su hatta atahum nasruna har sai lokacin da wato taimakon mai zo musu nan an gane ko in tabe akwai ijimali an karyata manzanni ina ayoyin an karyata annabi nuhu ka kawo ayoyi an karyata annabi wane sai kai mujmalli kai fassara shi wa uzu an cutar da su sai ka kawo ayoyin da suka rubuta an cutar da annabi wane an cutar da annabi wane an cutar da annabi wane mujmalli sai ka kawo tafsiri hatta atahum nasruna ya ya nasara Allah ta zo musu annabi lut ya Allah ya taimake shi annabi ibrahim ya Allah ya taimake shi annabi shu'aib ya Allah ya taimake shi annabi hud ayoyi daban-daban na su shiga wannan wurin to Allah ce wala mubaddila li kalimatillah ba wanda ya isa ya canza kalimomin Allah kalimomin Allah kuma maudu'i ne suna da yawa ba su da iyaka Allah ɗaya san iyakar su ko ba ka dan bane qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada to ba ana nufin in an zo da wani ba karewa za su yi a'a ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بيانا في أن كابوك بأن كارو تكوس آآ كلمة من الله باسو قاري وانا مبالغة شيء أكيد في سيتشت ولا مبدل لكلمات الله نن إن منك لا مبدل لكلمات الله بابو ندي تنزى كلمة من الله نن إن أنا نهين تبديلي yana idan mutuwa amun ne an gane ko kalimomin Allah da ya rubuta lohin mafuz ba wanda ya sai canza su mun gane ko amma in ana nuhin tabdili kuma da alqur'ani babu wanda ya sai canza alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma an ce wala mubaddila li kalimati Allah an gane ko akan sauran littattafan Allah sai zaman to amun ne makhsus la annafiya lil jinsi don Allah ya ce yuharrifuna al kalima amma wadihi kinan nan an canza kalimomin Allah duk da yake ba kalmomin Allah sun ka canza ba a zahiri sun canza mutane suna sa tsammani amma su sun yi kaɗan Allah ce wa laqad ja'aka min naba'il mursalina tabbat labarin manzanni ya zo maka ko ba haka nan bane waɗansu malamai sun kace asalin tawagga min tab'idiyya ce kenan ja'aka ba'du naba'il mursalina wasu kace a min wagga ba tab'idiyya bace an gane ko sai ta zamanto min wato abin nan sila litta'kidi asalin shi walaqad ja'aka naba'ul mursalina an gane ko kamar yadda yace an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir kenan an taqulu ma ja'ana bashirun wala nadhir kenan sashen kenan labarin manzanni ya zo maka nan ba an hankalta mu duka ko ba duka ba can wadansu ayu sun kai bayanin wadansu an baka labari an gane ko wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka ko baka nan bane yawwa almuhimmu dai akwai maganganu na malamai tau sai Allah ce to wa in kana kabura alayka i'raduhum in kau da kan kai kau da kai daga gare su yayi maka nauyi yayi maka girma to fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan in kana iya neman nafaqan rami kenan ko hanya fil ardi a cikin kasa aw sullaman fis sama'i ko ko abin nan tsauni ko tsani a sama fata'tihum bi aya ka zo musu da ayar da suke bukata dan kullum suna cewa a kawo aya a kawo aya kuma ayar ko an kawo su imani da su yi ba kyale su shi kuma zalla sun yana son yayi imani Allah ce bar su kai dai walau sha Allah la jama'ahum alal huda kenan walau sha Allahu jam'ahum la jama'ahum alal huda da Allah ya so hada su da ya hada su akan shari'a fala takunanna minal jahilin kakka kasance daga cikin jahilai nan ba ana nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jahili bane kakka zama to daga cikin waɗanda sun ka jahilci qadiyya ta wato abin da hukuncin ubangiji ko kuma kakka zama to minal jahili daga cikin masu hushi ala la yajhalun ahlan alaina fa najhalu fawqa jahlil jahilina to ayar da akwai taujihi ita ce gata nan inna ma yastajibu alladhina yasma'un inna ma hasr ne sani kawai alladhina yasma'un yastajibu alladhina yasma'una waɗanda suke karbawa su ne masu ji na ana nufin ji na karba an gane ko wal mauta yab'athuhumullah wadansu malamai suka ce wal mauta matatu yab'athuhumullah Allah zai tarar da su da tashin alkiyama waɗansu malamai suka ce a'a wal mauta kafirai ya ba'athuhumullahu Allah zai sa su yi imani aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas to kana da zabi guda biyu tabbat ai Allah shi ne tayar da matattu ko kuma al mauta kafirai Allah yake sa su yi imani wanda Allah so shi yi imani to thumma ilaihi yurja'una ga Allah ne za a mayar da su yaqub ya karanta thumma ilaihi yarji'una ga Allah za su koma to babu ta matsala in an mayar da su zuwa ga Allah ai dole su koma na an hankalta mu mala'iku sun kama su can kuma an hankalta mu sun sun kama ketum ketum sun tahi dole sai an tayi lahira an gane ko yawwa sannan Allah ce wa qalu sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih me yasa ba saukar mishi da aya ba daga ubangijin shi nan ba suna ba a saukar da aya ba an saukar da ayoyin ayoyi na qur'ani ai ga suna ana karantawa aw lam yakfi ma anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim ko ko ayoyi hatta da ayoyin da sun ka nema ai an biya an ka musu wadansu iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ba su ne imani ne Allah kai mu tsari to kenan na ayatun suna nufin aya muqtaraha wadda su suka so sai sun zaba amma ai an saukar da ayoyin da kauniya da shar'iyya don an yi to qul inna allaha qadirun ala an yunazzila ayatan ko ba ka bane Allah yana da ikon ya saukar da ayoyi ibnu kasir anan shi kadai ya karanta qul inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan dan an ce yunzila da yunazzil suna daukan ma'ana daya ko ko yunzila wa yunazzila za ta ko kadan kadan kadan tunda za a zo da ita ne in ta zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam yunzila kina Allah ya saukar da ita Allah yana da iko walakin na aksarahum la ya'lamun sai da su da yawan su ba su da ima ba su da sani nan ba ana nufin san duniya ba sun san duniya kwarai sun gane ta sun san wanda aka samun kuɗi musamman wannan zamani kafin sun san da ake kere-kere da technology da komi amma ba su san Allah ba to shi ko wanda duk bai da san Allah ba ai jahili na wanda ya gane halittun duniya da duniya da yadda ake kere-kere kuma bai gane ba akwai wanda ya waɗannan abubuwa ai jahili ne ko ba karan bane shi yasa Allah kira su jahilai kamar yadda malamai sun kace inda Allah subhanahu wataala yace يعلمون ظاهرا وعد الله لا يخلف الله وعده ستمي ولكن اكثر الناس kaga da yawan mutane ba su da sani tace ya'lamuna zahiran min alhayati dunya bayan ya kore musani tace sun san zahirin duniya duk yadda ka san duniya in baka san addini ba to kai jahili ne mu ko an tashi sawon jahilai turawa sai su dauko alƙaluma a ce kasashen mu jahilai sun yawa duk bahar da ta qur'ani tunda ba su iya rubutun ingilishi da faransanci ba duk jahilai na to kai da baka san Allah ba da kace wani jahili wannan ƙarya ce Allah kai muna tsaki kuma ƴan boko mu ba ba ma su abin mamaki mutum da su ka hairai na tan tagariya musulmi dan musulmi wanda ya karanta boko kuma shi kallon mallamai jahilai shi adda matsala eh kaga ya zan bakin bai yahudi kenan to ba mun ce karatun ilimin duniya bai da amfani ba mu ce haka nan ba a'a a yi bincike a gano a taimaki wa ƴan uwa musulmi da wannan ilimin na likitanci da na kere-kere ko ba karan bane in ma kuna yin nokile ku yi nokiliya ga yaro nan dan koriya ta arewa tun da ya nokiliya ya buwaye amerika dan yaro karami da shekara 20 da bai hau mulki kim jam'un amma amerika tsoro ya ta kai duk haukar dole trump da aka ce maka cina wallahi tsoron shekara ka gani ina ganin sun taba haduwa so daya an yi an yi amma gashi nan bai tabuwa me yasa baka min nokiliya gare mu ko ga mu nan da mu da kasashen laraba ana ta kashe mu kamar kiyashi ba mu da makamin nukiliya ta yi ka zama shi to sai ka ce ilimin duniya bai da amfani a yana da amfani ga salula nan kana amfani da ita ga mota nan kana amfani da ita yana da amfani amma ya ansa cikin da'a Allah ko ba haka ba to shikenan ayar da zamu je akan ta ta gaba aya ce ta 44 amma wannan aya ta 44 ba shi yiwa sai an koma aya ta 42 kenan don wajen fatahna alaihim ne to kaga bai yiwa a taba ta zo da sai an koma gaba baya inda Allah ce to walaqad arsalna ila umumin min qablika wallahi tabbat arsalna mun tura ila umumin min qablika zuwa ga al'ummomi gabaninka na an shahi maf'ulun bihi walaqad arsalna rusulan ila umumin min qablika ko rusulan wa anbiya fa akhadnahum Allah ce sai mun karike su bil ba'sa'i da tsanani wad-dharra'i da cututtuka la'allahum yatadarrauna ko da tana yiwa su yi su yi kankan da kai a wajen Allah tabbas ya san wanda zai kankan da kai amma a wajen mutane ba a san gaibu ba mun gane ko kenan la'alla fi haqqin Allah ta'ala tufidu tahqiq wa fi haqqil ibad tufidu wato abin nan ay ar-raja an gane ko to Allah ce falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u kai hattara can cikin a'rafi la'allahum yadarra'una nan kuma yatadarra'una saboda can ta'un din an maida tadadun Allah ce to falaula id ja'ahum ba'suna da dai lokacin mi yasa lokacin da laula in abu zai zo gaba kina akwai damar gyara in ya zo mutu fi'ili madina to nan zargina ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an da al-mughni labib ka gama anan laula da kuma sauran littattafai na huruful ma'ani Allah ce falaula id ja'ahum ba'suna mi yasa lokacin da kamun mu yazo musu tsananin mu yazo musu muka kama su da tsanani tadarra'u da dai lokacin da yazo musu tadarra'u sun yi kankan da kai walakin qasat qulubuhum sai dai zukatansu sun kekeshe kamar yadda Allah ya ce wa bani Isra'il thumma qasat qulubukum min ba'di zalika abinda ke sa zuciya ta kekeshe kai tsawon lokaci kana saba ma Allah Allah bai kama ka ba alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al amad fa qasat qulubuhum abu nabiyu yawan warware alqawli fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya ko qasiyah a qira'at hamza da kisa'i to Allah ya ce qasat qulubuhum zukatansu sun kekeshe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin sun kasance suna aikatawa sai Allah ya ce to falan ma nasu ma zukiru bihi lokacin da sun kabar ko sun kamanta dama in ka bar abu ai sai in ka in ka bar abu sai ka manta shi Allah ya ce to fatahna alaihim abwaaba kulli shay imamu ibnu amir ya karanta fatahna to kaga fataha ya bude fataha to ya bude da yawa tufidu taksir to sai Allah ce mun ka bude musu ba sani ko mun fahimta ba yawa malaman tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 112 sun kace inda Allah ya ce fatahna qira'ata ibnu amir an gane ko sun ma kara kenan da ibnu wardan anan ibnu wardan shine rawina wato abu ja'far an gane ko yawwa to sai malamai sun ce ita qira'a fattahna tana nuna abun yayi karfi yayi yawa fa innaha tufidu takfir wa huwa munasibun lil jam'i fatahna alaihim fatahna alaihim abwaba dan kofofin suna da yawa kidan kaga fi'ilin fattaha shi yahi abin nan kuma sannan kuma bayan wannan ya zo a cikin kofofin aljanna mufattahatan lahumul abwab kaga mu fattahatan yace kaga da kuga fattahani tunda kohoyin aljanna suna da yawa yufidu taksir kenan sannan kuma ita ko ta fatahna ita ma tana da abinda yake abin nan nata yake dacewa da ita kamar inda Allah ya ce walau fatahna alaihim baban an gane ko eh la dhallu fihi ya'rudun cikin suratu alhijir duk sun yi ittifaki wajen fataha nan an gane ko kaga shi ko fataha baban kidan dan yana guda sai ce fataha amma fataha mun bubbude to sai Allah ce fatahna alaihim aqra'ata ibnu amir mun bubbude musu abwa ba kulli shay'in kohohin dukkan komi sai malamai suka ce to ai ba bude musu komi ba na duniya a ana nufin fatahna alaihim ko fatahna alaihim abwa ba kulli shay'in aghlaqnahu lahum abinda mun ka mun ka liƙe musu sai mun ka buɗe mun gane ko hatta idza farihu bima utu sai da sun kai alfahari da abinda an ka ba su kina abinda an ka ba su na ilimi da kuma na duniya don ma mausuliya ce tufidul ijmal falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm sun yi alfahari da ilimin da Allah ya ba su na kere-kere na wancan zamanin nasu da kuma ilim da ƴaƴan da Allah ya ba su da dukiyar da Allah ya ba su sai sun kai ta alfahari da su to sai da sun kai alfahari bima utu kaga bai ce bima atainahum ba saboda wurin zargi na yace akhadnahum bakta sai mun ka kama su a girshe kwatsam ba zato ba tsammani fa idahum mublisun sai ga sun yanke kauna daga rahama Allah fa idahum ayisuna min rahmatillah mun gane wannan da kyau to anan fatahna alaihim ko fatahna a qira'ata ibnu amir bai cewa alaihin ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi inath don akwai kafirai maza akwai kafirai mata ina fata an fahimce ni to wannan aya kuma tana nuna mu da cewa in an ka kawo kullu tunda kullu tana da cikin umu al'am cikin qur'ani kala uku na ko mu ce ma al'am ma asalin shi ma kala uku na ko ba cikin qur'ani ba amun makhsus wanda an keɓance shi kamar wanga da yace fattahna ko fatahna abwaab kulli shay'in aghlaqnahu lahum akwai amun urida bihi al-khusus inda an kace alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum na an kace qala lahum an-nas an kace mutun guda ne shi yasa ba shinqiti yace dalilin ke nuna mutun guda ne dan yace inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya bai ce inna ma ulaikum ash-shayatin ba mun gane ko shi amun urida bihi al-khusus dama ba a hitar da komi tun da ma da an ka hudi khas ake nufi shi ko amun makhsus an fitar sai kuma amun baqin ala umumihi yana nan tabbace akan umumin sa kuna gariya ko kamar inda aka ce inna Allah ala kulli shay'in qadir baka ce akwai abinda Allah bai iya yi wannan kafirci ne inna Allah bi kulli shay'in alim baka ce akwai abinda Allah bai sani ba kamar da yan falsafa suke cewa Allah ya san abu a jumlace amma bai san shi a fayyace ba wannan kafirci ne wal iyadu billah mun gane wannan ko kaga shi yasa annabi sulaiman yace ullimna mantiqat tayy sai ce mi wa utina min kulli shay to min in ka dauke ta tabiidiyya ba'd kulli shay amma in ka dauke ta bayaniyya min kulli shay an babu dukkan komai da Allah ya tashi jarraba shi sai hudu hudu yace mai inni wajadtu ra'atan tablikuhum wa utiyat min kulli shay in kaga daga nan kin ka ba komai an ka bashi an gane ko tunda ya Allah ya bashi dukkan komai to kenan shi kuma shi ma yanzu ya tarayya da Allah ita bai an ba ta dukkan komai to amma tunda shi ya ce min kulli shay'in hudu hudu ya zo ya ce mai ita ma min kulli shay'in kaga daga nan za kai takhsisin nata da nashi kai takhsisin nashi da nata tun da nan ma ayin a tashi wani wuji to kuma wannan aya tana nuna cewa dan Allah bai kama mutane ba ba shi ke nuna ba ba za a kama su ba ana kama su a sake su kaga fir'auna Allah ce walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun kuma karan bane kuma Allah ce fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad-dafadi'a wad-dama آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون da haka in kaga Allah ya bar kafirai ko a wani zamani ba wai don sun gagare Allah bane da haka waɗanda ganin Amerika tana zalunci Allah bai kama ta ba Isra'ila tana kashin Falastina Allah bai kama su ba ga kafirai nan da kuɗi da ƴaƴa duk azaba ne fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya ko ba ka nan bane ba su jin dadin dukiyar eh yawa inma yu'akhiru a'a nan yawmin takhashasu fil absar qiyama ne amma da ana nufin ta'khiri na daban ba wancan ba tunda ma anan duniya ma an kama su in tabe mun gane ko yawa eh azaba ta duniya kamar duk abin da Allah ya ba su karshe azaba zai zama gare su ƴaƴan su ba su yi musu ladabi ba su musu biyayya kuma suna kashe su don su samu kuɗi ƴaƴa su yi yawa kuma ba su aiki da in kana da ɗiya masu yawa sai su taimaka ma wajen aiki da mai ɗiya da yawa gonakin shi duk ana nome su har ma sai ya ba da ɗiyan shi haya yanzu ko kasan kaddara na Amerikawa masu sa bagi ƙato 40 ga su cikin gida amma ba su aiki sun aza shayi sun kawo rediyo sun aza ga geto suna shan kwaya kuma suna maɗin mutane ciki kuma in ka to kuma ba su yi wasannu kuma kai da ka musu abinci american ne amma a afirka Allah ya kyauta don ƴaƴan su azaba ne gare su ba su yi musu addu'a ba su da tausayin su duke kuma hasara ce gare su kullum suna ta ƙara tattara ta kuma tana ƙara musu fazon eh mai zon da retret kahin ma mai zon da retret rayuwar da suke can tare da sun ta kunci ce sannan duke da suke tarawa kuma musiba ce gare su saboda ba su da hankurin asara dibi yanzu yadda turawa suke da technology da arziki da kuɗin da sun kasata da arzikin da sun kasata da wanda Allah halitta musu kasashen su amma har yanzu saboda arziki suke kasan mutane suke tatta da yan tawaye da yan kidnapping da mi suna basu ana kisan mutanen da basu da ma wani arziki kauyawa yanzu a kasashen Afirka kasashen mu mi gare su amma saboda turawa suna da kuɗin dukiya suke ta bada kuɗi suke ta bada makamai ana halaka su to bai dan azaba ba Allah ya kyauta to aya ta ƙarshe wadda za mu ɗauka shi ne ina ganin Allah ce to faƙoƙi a dabirul ƙaumin lazina zalamu sai an ka yanke bayansu ma'ana kina an halaka su gaba ɗaya laraba sun ka ce an bukurata abihim walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina fata an fahimci yawwa ayar da za mu ɗauka ita ce aya ta hamsin da biyu inda Allah ya ce wala ta tsoron dillazi ne da una rabbahun ko kakka kori waɗanda suke ambaton ubangijinsu suke bauta ma ubangijinsu ko suke ambaton ubangijinsu tun da addu'a ita ma nau'i ce na ibada bil ghadati wal ashi da sahiya da marice ma'ana an keɓance sassan yini wa aqimi salata tarafayn nahari ko to yawa waɗannan sassan ba wai sai da safiya da marice bane a'a akwai azkaru sabahi wal masa kuma akwai azzikrul mutlaq imam ibn amir ya karanta wala tutrid alladhina yad'una rabbahum bil ghudwati da safiya to da gadwa da da gadati da ghudwa duk dai safiya suke nufi wal ashiyi da marice shi al ghudu sammako an gane ko shine al ghudu ko shi ko al ashiyi marice saboda lokacin nan duhu ya fara sabkowa daga al asha'u ne wato dundumi kenan shi yanzu an ka ce khaftu ashwa taguwa wadda ba ta gani da daddare salatul isha lokacin da dare ya ruhu dundumi ya sabko ta'amul asha tunda al isha'u shine abin nan sallat al asha'u kuma abincin da za a ci a wannan lokaci to waɗannan mutanen waɗannan da Allah ce kaka kore su yuriyuna wajhahu suna neman fuskar Allah ba ce Allah bai da fuska tunda ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai dai ya fuska shi take shi ya sai da take waɗanda sun ka fassara yuriduna wajhahu suna neman yarda Allah a'a ba laifi bane an fassara shi yarda Allah amma ba a kore fuska ga Allah tunda ya tabbatar maka shi fuska amma da ka fassara shi yarda Allah suna neman yarda Allah ibtigha'a mardati Allah aiko sin Qur'ani sai ya ce ma alayka min hisabihim min shay'in ko babu wani akan ba wani ba alayka ba ba akanka min hisabihim na hisabin su min shay'in a'a wato ma min hisabihim hisabin su bai kasance ba min shay'in na daga wani abu alaika akan ka ko ba kanan bane kowa za a yi mai hukunci akan abin da ya aikata wa ma min hisabika alaihim min shay'in kenan ma min hisabika koko ma min shay'in babu wani abu min hisabika na hisabinka alaihim gare su to in kai haka fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin fatatrudhum sai kuma jawabu an-nahy kenan sai sa bace fatatruduhum ba fatatrudhum jawabun nahy ne la tatrudi fatatrudhum in ka kore su fatakuna min adh-dhalimin sai kasance daga cikin azzalumai wannan aya tana nuna mu cewa a zamna tare da waɗanda suke son aikin Allah an gane ko kakka damu da mutum mai mulki mai kuɗi in bai damu da addini ba in kana masa kyakkyawan zato kana iya ziyartar shi daga lokaci lokaci ko kai mai da'awa daga lokaci zuwa lokaci amma kakka mai shi duk mutumin da komi kuɗin mutum komi mulkin shi komi ganin shi dan dangi ne ko wane ne in dai kaga bai dauki addini da muhimmanci ba kai da kake son addini mutum aiki kakka damu da shi saboda galibi gaskiya masu kuɗi da masu mulki da masu ganin su ɗiyan suna da jama'a galibi ba su cika bin ba gaskiya ba sai in sun ga ta yi ƙarfi ta mamaye ko da suka zuwa kuma wannan lokaci an yi nisa an bar su galibi kenan sun ka ce a nu'minu laka wattaba'akal ardalun ko wa atba'ukal ardalun aqila'ata yaqub wa ma naraka attaba'aka illa alladhina hum aradiluna wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ما سبقونا إليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كما كان بني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى da haka mai kuɗi in ba taimakon addini yake ba da mai mulki ba a ba shi muhimmanci sai dai ana iya samun lokacin da za a yi mai nasiha ko a ziyarce shi don a yi masa nasiha mun gane ko yawwa nasoshi ne na alkur'ani suna da yawa cikin qur'ani to yan uwa dole dai nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu wato na gaba idan Allah ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته